الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد درس منا أكو إن شاء الله تعالى أتكرة للتافي اختصار علوم الحديث واللفر ببما لمي الإمام الحافظ عبد الإمام الحافظ إسماعيل ابن كثير رحمه الله wanda idan ba manta ba za mu tashi a daidai gabar da malai yake cewa huwa mutafawitun fi nazarin huffazi fi mahalli shayi na 31 a nau'i na warko wanda shine as-sahihi malam mai gushe ba yana tattauna matsalolin da suke da alaka da hadisi sahihi wanda ya gabata a gare mu me dalilai da sabubban da ke sa hadithi malamai su yi saɓani a kan inganci shi a daidai wannan gabar mun gai cewa gabar misalin hadithi mursal wajen waɗansu malamai sahihi ne kamar wa kamar malikiya da kuma wa hanafiya wajen gayin hanabila sai na tuntuɓa halishi a ranar sai nake cewa wajen gayin hanafiya sai ya tuntube na ce hanabila hanafiya ne ba hanabila ba to shi ne samala ya ce wahuwa shi hadithi sahihi mutafawit yana ɗara juna wannan sahihi ne wannan sahihi ne amma kuma za ka sama akwai tsiri a tsakaninsu ta ɓangaren ƙarfin ingancin da ta ɓangaren cikar siffofin nan da ke za a karɓi hadisi da ɓangaren cikar sharuɗan nan suka yi juna ƙari tunda za ka samu maruwaitan hardar wannan wani lokaci ta haita wannan ƙwari kenan hadisin da wannan ya rawaito ya haita wancan ya haita wancan ƙarfi kenan shi yasa ya ce wa huwa mutafawin hadisi sahihi yakan tsere ma juna ƙarfin shi yakan yi juna ƙarfi fi nazarin huffazi a hange da kallon su malaman hadisi al-huffaz maharrata hadisi kenan malamai kenan an fahimta fi mahalihi a cikin wuraren shi shi hadisin wannan zai iya zuwa ya ce wannan hadisi idan mu kalle shi sharuɗan nan guda biyar sun cika tab a ciki sama da hadisi kaza to kenan wannan hadisi yana gaban wancan an fahimci wannan sai ce wali hada ai saboda wannan nema a tulaka ba'abuhum waɗansu daga cikin malamai suka furta cewa suka furta a sahul asani da ala ba'abuha suka ɗauki waɗansu daga cikin isnadai suka ce su ne suka yi dukkan isnadai inganci wato idan malami ya zauna ya ɗauko isnadai yana karanta yana karanta to in ya kalli mazajen da ke rawaito hadithin girmansu da ƙarfin hardarsu da amincin addininsu da yadda isnadinsu ya samu saduwa bai samu illa ba bai samu shurubi ba sai ce wannan isnadin ya yi wannan isnadi ƙari wannan kuma ya yi wannan ƙari gini kan wannan sai ce duk isnadan da ya sani a duniya isnadin wani ya yi dukkansu inganci shi ne ma'ana asahul asani da ke an fahimta mi ya kai su suka yi wannan hukuncin shi ne sun dibi siffofin maruwaitan da yanayin cikar sharuɗan nan guda biyar da haka sai wani ya ce wannan isnadi ɗin shi ne isnadi mafi inganci daga cikin dukkan duniyar isnadan da ake ruwayar hadisi da su To kaga wannan tunda yana koma zuwa ga binciken malami ne da kallon shi. Mai yiwa isnadin da wane zai cewa shi ne mafi inganci wani ya saba mai aka. To wannan kuma shi da wanda ya hau. An fahimci wannan. Shi yasa malamai da suka bibi diddigin mas'alar suka ce abinda a daidai ba ka ɗaukar wani isnadi daga cikin isnadai ka ce ya dukkan isnadai inganci. a'a amma ana iya ɗaukar isnadai a yi musu hukunci lura da mutane ko garuruwa yanzu aka yi ɗaukar isnadan da aka rawaito hadisai daga abu huraira ka ce duk hadisan da ake riwaya daga abu huraira ba isnadin da yake da inganci kamar isnadi kaza ta ba ka ce duk isnadan duniya ba isnadan hadisan da ake riwaya daga abu huraira ka ce dukkan isnadan hadisan da ake riwaya daga ali bin abi talib radiyallahu anhu isnadi kaza ya fi su inganci duka ko aisha misali ko isnadan umar ko isnadai zuwa ga abdullahi bin abbas ko ibn umar ko abin da ya kama su an fahimta ko kuma lura da garuruwa ka ce isnadan mutanen makka isnadin da ya kowane isnadi inganci shine isnadin wani isnadan mutanen madina isnadin da ya dukkansu inganci shine isnadin wani mutanen kufa isnadin su da inganci shine na wani mutanen sham isnadin su da inganci shine na wani shi yasa suyutu yace cikin alfiya wa qala qaumun dhufitan لا ينبغي التعميم بالإسناد بل خص بالصحب أو البلاد bai dace ba a ce mutum ya ɗauki isnadi guda ɗaya ka yi mai hukunci ka ce duk hadisai gaba ɗaya wannan isnadin ya inganci a sai dai ka ɗauka ta ɓangaren sahabbai ka ce isnadi mafi inganci zuwa ga abubakar shine isnadi kaza isnadi mafi inganci zuwa ga umar shine isnadi kaza isnadi mafi inganci zuwa ga mutanen kufa ko isnadin mutanen sham ko makka ko madina ko sauran suka ce isnadi kaza amma baka ba guda ɗaya hukunci ka ce dukkan su yayi sai inganci saboda in kai ka ga haka nan wani zai zo ya saba ma akan an fahimta ai ko na mutanen da garuruwa ana ya saba ma juna ballan na gaba ɗaya to sai dai malamai suka ce micece fa'idar wannan sabanin tunda an riga an yi shi waɗansu sun riga sun ce isnadi kaza shi ya duk isnadin inganci waɗansu suka ce a ba shi bane na wane ne wasu ce ba shi bane na wane kaga an saba ko to me fa'ida wannan sabani inda unhwanin wannan sabanin ke zuwa shine idan aka samu ga wani isnadin da waɗansu malamai sun ciyahi duk isnadai inganci aka rawaito wani hadisi da shi sai zamanto hadisin ya ci karo da wani isnadi da aka rawaito wani hadisin da shi to sai mu ce tunda wannan malamai sun ce yahi inganci to za a gabatar da hadisin shi a rinjayar da shi akan wancan isnadi ne wannan shi ne fa'idatar filafa an fahimci wannan da kyau to sai ma ya kawo misalai na isnadai wanda waɗansu malamai suka ce su ne isnadai suke dukkan isnadai inganci sai ya ce fa'an ahmada an rawaito daga al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunnati wal jama'a kenan wa ishaq da kuma ishaq ibn rahuya rahimahullah suka ce a sohuha isnadan da suka yi dukkan isnadin da ya dukkan isnadai inganci suka ce shi ne a zuhuri an salimin an abi shi ne isnadin da imamu zuhuri ya rawaito daga salim daga baban shi waye baban salim salim dan wane abdullahi bin umar Abdullahi bin Umar da kake shi ana ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma to Salim din nan dan shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh kuma manya-manyan malaman hadisi malamai suka lisa shi ma a cikin al-fuqaha sab'a akwai waɗansu manya-manyan malamai na Madina guda bakwai to yana ɗaya daga cikin su da haka malami ne babba to shine sai Imam Ahmad ya ce duk hadisin da kaga an rawaito daga imamu zuhuri ibn shihab daga salim dan abdullahi dan umar daga baban shi abdullahi ibn umar to wannan isnadin yayi duk isnadin duniya inganci haka imamu ahmad ya fada haka ishaq ibn rahuya shi ma haka ya fada to kaga wannan su anasu ne anasu ijtihadi kenan sai ya ce wa qala ali ibn al-madini ali ibn abdullah al-madini rahimahullah shi kuma yana cewa wal fallas alfallasu da yi malamun shadda alfallas wanda shi ne amur ibn ali alfallas shi ma yana cewa a sohuha mafi ingancin isnadai a duniya shi ne muhammad ibn sirin an abida an ali abida ɗin nan shi ne abida ibn amur as-salmani ana kasanta shi da fataha ana garanta shi da fataha ba ubaida ba a abida to kaga da ali ibn al-madini da amr ibn ali al-fallas su kuma a wajensu suka ce duk isnadi duk hadisin da aka rawaito da wannan isnadi to shi da mafi inganci isnadi mafi inganci kenan muhammad ibn sirin daga abida ibn amr as-salmani an ali daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa an yahya ibn ma'in malamin jarh wa ta'dil kenan ko yahya ibn ma'in rahimahullah shi kuma an rawaito da gare shi yake cewa a sohuha mafi ingancin isnadai shi ne al'amashu al'amash waye al'amash yahya wani wani al'amash waye al'amash al'amash ya huce gare mu ya yi shurin masai musamman cikin karatun shama'il muhammadiyya akwai shahararrun malaman hadisin da ya kamata ɗalibin ilimin hadisi ya so su irin wannan su al'amash suleiman ibn mihran suleiman ibn mihran al'amash in ya yi riwaya an ibrahim daga ibrahim al-naka'i an alkama daga alkama an ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud ya haifi ibn ma'id yake cewa wannan shi ne isnadi mafi inganci a duniya شيني والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود تو أنا كونغا الأعمش ياتي من عن منكرن ذا أبايا إلمن أمستر الحديث منكرن ذا شو مدلس إن يتي عن باكر بايكو سياتي حدثنا كو أخبرنا ياهي تو قررا تو يا أكينن yahya ibn ma'in duk girman shi da nauyin sha ilimin hadisi yace al'amash kuma an ai kai da kaga wannan kasa akwai magana tunda muwa da ƴan kananan ayyuhan nasu mun san da cewa al'amash mudallis ne ballandana irin su yahya ibn ma'in wanda za ga waɗansu daga cikin malamai in suka suna karantar da wannan littafi in suka kanan sai su ce nan akwai gyara ya kamata ne al'amash a ce kala haddasa na ibrahim an alkama a nabin masu wanda wannan gyaran da suke ƙoƙarin yi shi ne kuskure ba wannan ka bar shi haka ɗin nan daga gai yadda ya haifar ma'in ɗin ne gai haka ne saboda malamai suna da ta ƙa'ida suka ce al'amash duk da mudallisi ne ko da ya yi riwaya da an ko anna in dai daga malaman shi ne wanda ya jima tare da su ya san hadisansu ko ya ce an na ana karɓa bai cutarwa al'imamu zahabi ya yi wannan bayani cikin littafin shi mizanu li'atidal fi na kadin rijal ya ce duk da kaga al'amashi ya yi magana ya yi riwaya daga malaman shi da aka san ya lazimce su ya san hadisansu nan ko ya ce an bai cutarwa shi ya zagani lokaci cikin bukhari za ga an sun ka irin waɗannan riwayoyin an anatul mudallisi da fi fi sahihai wannan ma mun yi magana akan ta a baya a cikin karatun littafin Muhammad bin Salih al-Usaimi sai Imam Zahabi ya ce kamar Ibrahim wanda shi ya kamar Abu Wa'il kamar yayi riwaya daga Ibrahim ko yayi riwaya daga Abu Wa'il ko yayi riwaya daga Abu Salih Zakwan as-Samman yace fa inna riwayatahu riwaya shi da yake yi an hada sinf daga irin waɗannan mutane mahmulatun ala istim ala ala ittisal muna doka cewa kawai hadisi din isnadin shi muttasil an fahimci wannan to kenan al-a'mash an ibrahim an alqama an ibn mas'ud a wajen yahya ibn ma'in wannan shi ne as-sahhul asani ya dukkan isnadin inganci wa an al-bukhari amirul mu'minin fil hadith abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari kana zo tana tambaye ka me sunan bukhari kace bukhari ah muhammad ibn isma'il al-bukhari abu abdullah yawa shi kuma al-bukhari yake cewa isnadi mafi inganci malik an nafi' an ibn umar shine isnadi wannan maliku imamu darul hijira shugaban malaman madina kenan daga nafi' maula bin umar intaccen bawan nan na abdullahi bin umar ani bin umar daga abdullahi bin umar shi yasa wannan malamai suka ce mata mai as-silsilatu zahabiyya wannan isnadi haka malamai ke kiran shi as-silsilatu az-zahabiyya sarƙar zinariya ke suka ce tsakaninka da annabi mutum ne akwai kamar ka yaye labule ne kaga annabi saboda ka cewa malik nafi ibn umar shi ke an fahimci wannan shi yasa al-imam al-bukhari rahimahullah yake cewa wannan shi isnadi mafi inganci to wannan maganar ta Bukhari tana ɗaya daga cikin maganganun da ya sa kusa akwai da har yanzu su ba su saki cewa ba Bukhari ya yi motsa inganci akwai wannan har ba da juma akwai wani ɗan moritari da rasa yi littafin shi ya zaƙi kan wannan matsala ya ce motsa ta yi Bukhari inganci ya ce yau Bukharin ma sai da ya ɗebo a motsa sannan kun Bukharin da kan shi ya ce hadisin da maliki ya rawaito daga nafi daga ibn umar ya yi dukkan hadisai inganci to maliku din ne da kai shi ke muwatta an fahimci wannan ya ce sannan ga imamu shafi'i ya ce ma ta ta adini sama'i kitabun a sahu minar muwatta ya ce imamu shafi'i ya ce duk duniya a babu littafin da ya kai muwatta inganci to kagon lokaci mazhabanci yakan nan hargitsa mutum kaɗan wuce gona da iri abinda malaman hadisi suke a kai kamar da za mu zo kan wannan matsalar malam zai tattauna ta cewa bukhari ya yi dukkan littafai inganci gaba ɗaya hatta muwatta saboda me imamu malik tun manuwar tattara littafan ne ba ɗaya ba imamu malik kawai shi ya tattaro ne gaba ɗaya za ka samu maganganu annabi a ciki za ka samu fatoyin sahabbai a ciki za ka samu fatoyin tabi'ai a ciki za ka samu maganganu imamu malik ɗin da kanshi a ciki shi kuma imamul bukhari asulin littafin shi mangana annabi zalla ne yake ka kuma wanda suke isnadin su ya sa malik wani lokaci ya kawo mursal wani lokaci ya kawo munqati wani lokaci ya kawo mu'dal duka yana kawo to kaga tsarin littafan ma ba dai bane sannan waccan magana ta imamu shafi'i da yi ya gayyata ne kahin bukhari wallafa littafin shi an fahimta kamar a yanzu da muke magana kai hukunci kace babu motar da ta kai mota kaza inganci a duniya kagai wannan sai ka mutu misali bayan ka sai aka kirkiro wata sabuwa to sai wani zo ya ce ai wane ya ce ba motar ta kai wancan ingancin ce amma ka hin ai wannan an gano wannan yawa to wannan dai maganar Imam Bukhari kenan yace wa zada ba'dhum wadansu daga cikin malamai sai suka ƙara suka yi ƙari shi Imam Bukhari ba ya tsaya yace Malik Nafi'u Ibn Umar ba to sai wadansu kara suka ce a shafi'i an malik suka ce isnadin da ya inganci duka shi ne mai shafi'i maliku an nafi an ibn umar kenan sun kara isnadin dai da bukari ya gai shi ne suka kara ma shafi'i wadansu kuma suka kara suka ce imamu ahmad ahmad an shafi'i an malik an nafi an ibn umar to wannan maganar ta cewa imamu shafi'i isnadin shi daga maliku daga nafi daga ibn umar shi ne inganci malamai ba su sallama kan wannan ba ba su sallama ba nan kunga ibn kasir ya ce izhuwa a jallu marrawa an saboda dukkan wayanda suka yi riwayar hadisi daga imamu malik imamu shafi'i ya yi su daraja to shi ne sai malamai suka ce in dai ana magana kan daraja to shafi'i ya yi su da shi saboda an yi sanin shi sama da su kuma shi ya samu mazhaba wadda ta kahu har yau ana aiki da ita kuma musulmai suna ganin girman imamu shafi'i sama da duk sauran ɗaliban nan na mali kaga wannan ta ɓangaren daraja kenan da shuhura a san mutum to amma kuma ɓangaren har da ai daban ne in ana magana ɓangaren daraja da kima da ɗaukaka da shahara to imamu shafi'i ya yi dukkan ɗaliban maliku daraja ta ɓangaren daraja amma yanzu na ana magana ta ɓangaren harda da ingancin riwaya a wannan babin ne ake magana a tun da ana magana ne kan wani isnadi ya inganci to kaga nan ba zancen daraja ne ake ba zancen me ake zancen harda da ƙwarewa da inganci ake magana shi yasa in ka bibi maganganun manya-manyan malaman hadisi irin su ali ibn abdullahi al-madini irin su yahya ibn ma'i irin su imamun nasa'i irin su nasir ibn marzuk za ga dewa cikin sukan ce a ɓangaren riwayar muwaffa riwayar muwaffa imam malik ai ba muwaffa kaɗai ce a riwayoyin shi ba abubuwa biyu ne akwai riwayoyin imam malik gaba ɗai akwai riwayoyin muwaffa to ta ɓangaren riwayar muwaffa babu wanda yake da ƙarhin riwaya kamar abdullahi ibn maslamat al-qanim shi yayi imamu shafi'i kai wanda suka ce kai ba ma wai ɓangaren riwayar muwaffa kaɗai ba ɓangaren riwaya ne daga imamu malik mutlaqan yayi imamu shafi'i idan ka karanta littafin tarjamar shi za ga a waɗansu wuraren yakan ce ya lazumci imam malik shekara 20 a riwayar da ma nakalin da imamu zahabi ya cikin asir cewa yake shekara 30 kaga ba za ku tantance da ba za ku kwatanta shi da shafi'i ba dan yayi juma'a da imam malik ma'al ibn isa al-qazzaz riwayar shi daga imam malik ta ainihin muwaffa ba ka kwatanta da riwayar imam shafi'i dan yayi imam shafi'i sanin muwaffa ta bangaren riwayar imam malik shi da muka ce ya yi shekaru wajen imamu malik yana rubuto matsaloli don manta mun yi magana kan wani cikin karatun shamari haka misali irin su abdullahi ibn yusuf at-tinnisi abdullahi ibn yusuf at-tinnisi wanda za ga wani lokacin ire-iren waɗannan ne in imamul bukhari ya zo cikin bukhari zai yi riwayar hadisai daga imamu malik to riwayoyinsu yake kawa saboda su riwayoyi suka yi ƙarfi daga imamu malik an fahimta shi yasa malamai suna gabatar da Abdullahi ibn Muslim al-Qanabi da irin su Ma'ali ibn Isa al-Qazzaz da irin su Abdullahi ibn Yusufa at-Tinisi suna gabatar da riwayar shi akan riwayar Imam Shafi'i an fahimci wannan to kenan ana magana ta bangaren karhin isnadi wannan su Imam Shafi'i kai an fahimta amma yan bangaren daraja alaikum sun yi shi daraja da an yi sanin su an yi yaduwa a yi ya yi su yaduwa da sauransu shi yasa Sheikh Muqbil a sharhin shi da yayi wannan littafin da ya kawo ne yace wannan magana wanda suka ƙara Shafi'i din nan yace shi yana tsoron bayan Shafi'iyya bane wato sun jona malamin su dan mazhaba su ta ƙara me ta ƙara daraja kun san wannan akwai ta'assubanci na mazhaba ta'assubanci na mazhaba bala'i yakan iya kai mutum yayi ma annabi ƙarya ma yanzu ba sun ce wai wai wai hadisi ne wai annabi ya ce abu hanifata siraju hadhihi umma wa abu hanifa shine dan tarke wannan umma kaga su mun suka ce wannan hadisi ne in ya inganta mazhabar za ta ƙara ne za ta ƙara daraja da haka ba buƙatar kai wa malamin ka ta'assubanci ka bar shi inda inda Allah ya ashe shi an fahimci wannan to yanzu nan kawai misallai ne ibnu kathir ya kawo muna daga cikin misallan isnadai wanda waɗansu malamai suka ce su ne mafi ingancin isnadai a duniya amma mun gai cewa wannan matsalar malamai suka ce abinda a daidai a daina hukunta isnadai gaba ɗaya a rinka aiki da mutum ko kuma gari a ce isnadi mafi inganci zuwa ga sahabi wane shi ne isnadin wane isnadi mafi inganci zuwa ga gari cikin isnadan mutanen gari kaza shi ne isnadin wane an fahimci wannan sannan muka ce fa'idar da ke cikin waɗannan maganganu da malamai suka yi duk isnadin da ka ji malamai suka ce shi ne mafi inganci to in aka rawaito hadisi da shi kuma hadisin ya ci kawo da wani isnadin da ba shi ba to ana gabatar da wannan isnadin da hadisin shi akan wancan isnadin da ba shi ana biye da ni tayyib sai malam ya zo da wata mas'ala yace awwalu man jama'a sihah al hadisi suwaye wane ne mutumin farko da ya fara tattaro hadisai ingantattu wannan da kuke gani yana sa tsakanin abin nan guda biyu kausin nan guda biyu farantas din nan guda biyu ba magana ibn kasir ba ce ahmad shakir ne ke sa su muka ce dan a gane ne karatun ya rinka bibiyar juna ana ganewa a nan ba malam za ya tattauna su wane ne suka fara rubuta hadisi ba a zai magana ne wane ne mutumin farko wanda ya tattaro hadisai ingantattu zalla an fahimta dan sunnar annabi alaihi salatu wassalam idan ba ku manta ba muka ce ba da izinin a yi rubutu tun annabi yana dare ya ba da izinin a yi rubutu dalili ko shi ne ya bai wa abdullahi ibn umar izinin abdullahi ibn amr izinin ya yi rubutu shi yasa abu hurairah yake cewa bai san wanda ya yi shahar da hadisan annabi ba sai dai abdullahi ibn umar ibn amr kai wanda shi ya kasance yana rubutawa shi kuma baya rubutawa sannan da annabi ya yi hudu ba abu sha ya ce a rubuta mishi annabi ya ce uktubu li abi shahi ku rubuta ma abu sha to kaga tun zamanin annabi ashe me sahabbai suna rubutawa shi yasa za ka ga in ka ɗauki sahabbai malaman hadisi akwai abin suke ce ma sahaif takardu takardu da lokacin sahabbai su ba littafi bane suke rubuta kamar yau ka rubuta littafi ka ce sunan shi kaza sahabbai ba ka suke ba amma suna takardun da suke rubuta hadisai ko waɗansu maganganun annabi alaihi salatu wassalam kamar yanzu ali bin abi talib akwai wata takarda da malamai suke ce ma sahifatu ali bin abi talib takardar ali bin abi talib wanda waɗansu hadisai da bayanai da annabi ya mai a ciki su ne ya rubuta kaga wanda a matsayin kamar su ne littafan wannan zamani akwai irin sahifa ta waɗansu daga cikin sahabbai da ba ali bin abi talib ba sahaifin suna da yawa irin su sa'ad ibn ubada yana da sahifa al-mughira ibn shu'ba akwai littafin shi da ya rubutawa yakan yana da wani bawan da yake cewa rubuta kaza mu tura mu wani to akwai waɗannan sahaif ko waɗannan takardun haka idan kai wa ƙasa a zamanin tabi'ai akwai sahaif suna da takardun da suke rubuta hadisansu misali akwai sahifa ta hammam ibn munabbih an abi huraira wanda ya rawaito daga abu huraira haka za ka samu sahaif ta abu zubair sahifatu abu zubair almakki daga jabir ibn abdullah kaga wannan ma sahifa ce an fahimta ibn abi nahik ana bi huraira akwai sahifa akan wannan da haka sahaif din suna da yawa ina ga yin wannan ne dan kada ka fahimci cewa sai sai lokacin su bukhari aka wara rubuta hadisi ba haka bai wannan rudadun da ke sukar hadisi a yau da cikin shugoyin su wannan su ce hadisan da sai bayan annabi ya rasu da shekaru ɗaruruwa aka wa rubutu su ba gaskiya ba ne tun a zamanin annabi sahabbai na rubuta a zamanin tabi'ai a zamanin sahabbai bayan annabi ya rasu akwai sahaif na sahabbai bayan sahabbai ma akwai sahaif na na ainihin tabi'ai to sannan kuma daga baya aka zo aka yi ta rubutu su ibn shihab suna daga cikin suka fara rubuce rubuce a mataki na rubutawa da tarawa wanda tabi'ai ne su awwalu jami'ul awwalu jami'il hadisi wal adhar ابن شهاب آمر آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك وانا ندسوا يربوجوا وجكاهم بخاري سو ابن جريج المكي سو عبد الله ابن المبارك سو ابن شهاب سو معمر ابن راشد الأزدي وانا ندسوا نادر ربوجوا ربوجي قاكم سو موطا سيدي موطا كاقمي imamu malik ya tattaro ta ne kawai a babin matsayin hadisai da ya samu ya tattara wanda ya dace ya hada wuri daya an fahimci wannan to bayan an samu waɗannan takardu da rubuce-rubuce da me sai imamul bukhari ya zo sai ce to bare wani aikin da kowa bai yi baka shi wana ya rubuta hadisai amma ya garwaye da maganganun annabi na sahabbai ko ya hada maganganun annabi na tabi'ai ko ko ya hada da wanda suka inganta da masu rauni sai ce to shi bari ya tafto wanda suke ne maganganun annabi ne zalla kuma ingantattun su zalla shi da abinda bukhari yayi shi ne ibn kasir ya ce fa'idatu fa'ida awwalu man i'tana bi jam'i sahih mutumin farko wanda ya fara kula da tattara hadisai wuri ɗaya ingantattu zalla shi ne abu abdullah muhammadu ibn isma'il al-bukhari muhammadu ɗan ismaila al-bukhari malamai kamar su ibn hajar cikin hadin sayi da sauran malamar suke rubutu kan bukhari da wannan matsala ɗin sukan kawo dalilai da ya sa bukhari ya rubuta wannan sahih bukhari ɗin nan na ɗaya dai shi abinda muka gani cewa ya ga mutane waɗansu sun haɗe da maganganun annabi da na tabi'ai da na sahabbai do a wuri daya waɗansu kuma sun haɗe da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba sai ya so bari ya ɗora mutane kan guda wanda ya inganta zalla wanda ta ce manufar ta farko dalili na farko da ya kai bukhari ya yi wannan rubutu wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu wata rana bukhari ya zo tare da malamai ana tattaunawa malamin shi ishaq ibn rahuya sai yake cewa ina dai mu samu wani mutum wanda zai zauna ya rubuta muna hadisai ingantattu zalla a matsayin littafi mai zaman kanshi mamul bukhari ce fa waqa'a dhalika fi qalbi kawai sai shi wannan wannan abun Allah ya kimtsa mai shi a ran shi shawarar mutanen kirki kenan wani lokaci shi yasa muka ce kada ka mutu da komai a ranka duk alherin da ke ciki ka hurso shi sannan ka mutu duk in kana da wani tunani na kwarai kada ka ce zan ajiye shi dan kaina sai na samu dama ni ne a kawai ka gai in kai Allah bai baka tsawon ran da za ka yi ba mai yiwa wani zai taso ya aiki da wani to ishaq ibn rahu yana gayin wannan sai imam bukhari ya shi tunanin ya yi mishi daɗi sannan abu na uku kuma ya kwanta ya mawarki ya yi mawarki sai ga kamar ga annabi alaihi salatu wassalam yana mishi fifita wannan yana mishi wanda wani suke cewa hitara ko fifita wannan yana abin nan sai zo ya tambaye malaman fassarar mawalki na yi mawalki ina ma annabi haka alaihi salatu wassalam me wannan yake nuhi suka ce abinda wannan yake nuhi wato kana tace hadisin annabi kenan kamar wannan hitarar da kake mishi kamar hadisan ƙarya da kake kakkaɓe mai a kana tabbatar da inda suke ingantattu yace wannan yana daga cikin ababen da ya bashi ƙarfin gwiwa wajen rubuta sahihul bukhari to daga lokacin sai ce babu zama sai dai shekara goma sha shida yana yawo duniya ya shiga wannan ƙasa ya je wancan garin ya je wajen wancan malamin ya haɗu da wannan ya kwana a nan wani lokaci a daji wani lokaci yunwa wani lokaci kirwa shekaru sha shida sannan aka samu wannan da ke gabanmu wanda yake a hannayenmu sahihul bukhari dinnan bayan duk wannan kokari da Bukhari yayi sai kashi wanda Bukharin ma ya fahimce shi ma ya gagare shi sai kuma su karshe Ibn Hajar da yake sahih Bukhari yana da cikin littafin su samu sharhi masu yawa Ibn Hajar da yazo ya sharhin Fathul Bari akan sahih Bukhari shekara 25 yana sharhi 25 ha shi yasa malamai ke jinjina mai suka ce lauyan Bukhari kenan duk mas'alar da kake karatu a Bukhari ta rikice ma to kuma mu fatul bari insha Allah za ka samu bayani gamsashi a wajen Ibn Hajar to ko wannan da yazo isko malamai kusan sun gama aiki wannan al-Qastallani shi da kan shekara goma yana sharhi shi shi ya isko su Ibn Hajar sun gama su al sun gama nasu aikin ne ya haɗe ya takaitar da shi ya resume ya kulasa ya dan ƙara musawa amma sai da shekara goma to amma a haka ɗin a haka ɗin wani yake so shi ya iya bukari a shekara guda ba da gaske muke ba jama'a karatun nan sai dai Allah ya kyauta sahihul bukari shi ne sunan da ya inganta da shi amma cikakken sunan wanda ya inganci shi ne wannan da zan karanta muku aljami'u almusnadu as-sahihu al-mukhtasaru min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami wannan shine sunan sahih bukhari al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami gabobi guda bakwai kenan tantance sunan ma me bukhari me sunan kwashin bakin sunan ma wala Allah zai dauka muhadara guda in ka zo kace ka fassara meye aljami'u meye almusnadu meye as-sahihu meye almukhtasaru ah sunan nabi wa ayyamihi wannan wani karatu ne shi ba Abdul Fattah Abu Gudda yana da littafi da yema take da tace sunan Sahih al-Bukhari da Muslim da Jami' at-Tirmidhi kamar meye ma sunayen su tafa tunda wani abin da ya yi haɗu a cikin al'umma galibi ba ka an kira bukhari sahih bukhari da sunan shi galibi ba ka an kira sahih muslim da sunan shi sai ka an ce sahih bukhari to me sunan na yankan rago kamar da bahaushe ke cewa sunan shi da yankan rago ba kowa ya san shi ba sai yasa waɗansu malaman ma in sun zo rubuta sunan sai ga sun yi kuskure yanzu sunan da ibn hajar ya kawo a muqaddima shi ta hadis sari sai da aka ci gyaran shi dan shi mi yace al-jami'u sahihul musnad min hadith rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wanda sauran malaman ba haka suke cewa sauran da suke al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri a maimakon min hadisi an fahimci wannan tayyib kar mu sha lokaci dai kan wannan karatun ya kare a wa talahu sahibu abokin shi sai ya biyo bayan shi wa tilmihu kuma dalibin shi shine abul husayn muslim ibn al-hajjaj an-naisaburi muslim ibn al-hajjaj an-naisaburi wato bayan bukhari yayi sahihi din shi wanda biyo bayan shi wajen yin sahihi shine wa shine imamu muslim dalibin shi kuma abokin shi wato dalibin shi kuma sahibin shi saboda imamu muslim yana girmamar da bukhari sosai malamin shi ne wanda yake jinjina mishi sosai fahuma asahhul kutub fahuma asahhul kutub al-hadith da bukhari da muslim su ne mafi ingancin littafan hadisi shi kuma sahihu muslim sunan shi al-musnad as-sahih al-mukhtasar min as-sunan bi naqli al-'adli 'an al-'adli 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunan shi kenan al-musnad as-sahih al-mukhtasar min as-sunan bi naqli al-'adli 'an al-'adli 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunan sahih muslim kenan to wannan littafai guda biyu in ka zo ka buda su duk hadisin da kaga sun rawaito da isnadi kawai ka dauka hankali kwance ya inganta kawai shi yasa masu kokarin yada hadisai kan kafofin sadarwa wannan alheri ma alherin nan zai iya zaman toma sharri in baka yi anniya shi ne zaka mutum yana ta kwaso hadisan da basu inganta ba wani ma bai san inda aka samu su haka kawai zai tafassara ni abin da kaman mamaki ma ka ga mutum ya dauki wani hadisi mai tsawo kuma hadisin ƙarya amma sai biya zauna ya fassara shi sannan ya ɓata data shi da miƙa shi ta yada ya ishe ka ka nemi littafan da ka san ingantattu ne ka buɗa duk inda ka buɗo in ka karanta wani hadisi kaga ya birge ka ka ji daɗin shi shi kenan ka ɗauka ka yada ka fassa kamar yanzu bukhari misali kamar muslim misali wani lokacin hadisin da ka ji shi ma ka san da ya tsira ko baka taɓa shi manganun mara yau ka shekara nawa kana musulunci sai ka ga wata babban lada kuma sai yau ka ji ta kuma shekarar ka nawa kana sauran wa'azi ba wai cikin wanda ba su sauran wa'azin ba da kai sai ka sha abin ya zama wani wani ba kofa to amma wannan ba uzuri bane dan bai halatta ka yada abin da baka san ya inganta ba in ka samu ka hin ka yada in baka san ya inganta ba ka tambaya malaman da suka san za su iya baka amsa kan ingancin hadisin ya inganta ko bai inganta in sun gaya ma ya inganta sai ka yada bai inganta ba shikenan amma zo ka sai ka yada mutum dubanni to sai ka shi wani bayani kuma sai in kai bayanin sai wuce to malami na yada zan ya za ka yi da harko da ka yada ni ka tambaya ai ban ce ma ga yadda za ka yi ba kai ne ka yada to na duk inda ka kai banna in ka gano banna ce to sai ka kai gyara kuma a can shine bala'in yada banna in ka tura ma group dubu banna to in ka gano wannan bai inganta ba to kuma duk dubun nan sai ka bibiye su kuma sai ka tura ko ka tura din wani bannar da ya ganta gyaran bai gane shi shi yasa ƙara tun da farko ka tantance ka tace ka hinka ainihin yada malai cewar bukhari littafin bukhari arja'u shi ya hirin jayi wato shi ya inganci sama da na muslim li'annahu saboda shi bukhari ishtarata ya sharɗanta fi ikhrajil hadith a cikin duk hadisin da zai rawaito fi kitabihi hada a cikin wannan littafin nashi an ya kunar rawi ya zamanto marwaicin hadisin a da asarar shaikhahu ya yi zamani ɗaya da malamin shi wa sabata inda hu sama'uhu minhu kuma ta tabbata a wajen Bukhari cewa wannan ɗalibin ya ji karatu daga malami matsalar nan ɓangaruruwa biyu ga ita ku lura da kyau akwai malaman da ke cewa idan kai zamani ɗaya da malami a banawar kokiyar zamanin ku ɗaya ku da shi sannan na biyu kai amintacce ne na biyu kenan na uku akwai yuyuwar ku haɗu to in ka zo ka ce ƙala ko ka ce anna ko ka ce an to za a karɓa kai amintacce ne kun yi zamani ɗaya da malamin sannan kuma akwai yuyuwar haɗuwar sai ka ce ƙala fula misali mutum ne ya zamani ɗaya da sheikh mukbil sun yi zamani ɗaya kuma mun san da misali duk sun rayu a dammaji a lokaci ɗaya kuma shi wannan mutumin amintacce ne sai ce ƙala sheikh mukbil malam mukbil ya ce to za mu karɓa saboda mun sa amintacce ne sun yi zamani ɗaya da malamin kuma akwai yiwuwar haɗo su tun da mai gari ɗaya su to wannan imamu muslim shi ne sharaɗin shi a littafin shi sahihu muslim to amma shi bukari cewa ya a kahin hadisi ya inganta a wajena dole sai ka zama tuwa lokaci na biyu malamin da kai riwayar da shi ba wai zamanin kuɗe ba sai na tabbatar da cewa ka taɓa bayyana cewa kun haɗu ko da su ɗaya ne sai ka zo nuri ka ce min ƙarara haddasana ko akhbarana to na san yanzu tabbas ka haɗu da shi don ka ce ka ji shi da kunnanka to daga bayan ka ce anna ko kala ko an to sai in karba an fahimci bambancin to nan kun ga ibn kathir me yace wal wal bukhari arjahu littafin Bukhari ya yi inganci sama da na Muslim, saboda mai, li'anna hushtaraka, saboda shi Bukhari ya sharɗanta fi ikirajihil hadisa, cewa sharaɗin shi na rawaito wannan hadisi da zai rawaitowa fi kitabihi haza a cikin wannan littafin nashi, wannan kalma ku sha mata laye. Tunda idan muka ce a cikin littafin shi wannan, shin wannan yana nuhin a inda ba sahihul bukhari ba wannan ba shi bane shar'in bukhari wato kenan kaman kaman an raba abun biyu ne abinda muslim ya faɗa kamar bukhari ya yarda da shi cewa inda mutum amintacce ne kun yi zamani daya akwai yiwuwar haduwa bukhari ya yarda hadisin ya inganta a wajen shi kuma zai iya kawo shi cikin waɗansu littafan shi amma cikin sahihul bukhari ne ba zai sa shi ba wannan magana ta farko kenan magana ta biyu shine bukhari bai ma yadda hadisi zai inganta ba a duniya gaba ɗaya cikin littafin sahihul bukhari ne ko ma wani littafi ne kuma sai in ya zama to kai amintacce ne kuma ya tabbatar da ka taɓa haɗuwa da malaminka to kun ga wannan magana ta ibn kathir mi take nuna fi kitabihi haza kamar cikin sahihul bukhari ne kadai yake yi da wannan sharadin amma an kace adabul mufrad misali ko a kitabut tarikh misali al-kabir baka samu wannan misali wanda malaman da suka bibi diddigin wannan mas'alar suka ce abin da yake bayyana shi ne bukhari hadisi ma ne bai ingantar da shi sai wannan sharadin ya cika a cikin sahihul bukhari ne ko ma a wajen sahihul bukhari an fahimci wannan yawa to shi kuma muslim sai ya ce walam yawwa fi kitabi an yakuna rawi bukhari sai ce sai marwaici ya kasance kada asura shaykhahu ya yi zamani ɗaya da malamin shi wa sabata indahu sama'uhu minhu kuma ya samu tabbaci a wajen shi cewa tabbas ka ji karatu daga wannan malamin walam yashtarit muslimun as-sani amma shi imamu muslim bai sharɗanta wannan sharaɗi na biyu ba cewa wa sabata indahu sama'uhu wannan sharaɗin shi musulun bai sa shi ba kawai cewa dai in dai ka in dai mun tabbatar da kai amintacce ba ka tadlisi sannan abu na biyu kun yi zamani ɗaya da malamin kuma akwai yuyuwar haɗuwar to ko baka ce muna ka haɗu da shi ne kace kala ko haddasa na zamu karba shi yasa yace bal a a iktafa shi muslim ya wadatu ne bi mujarradil mu'asara zamanin ku ɗaya tare da yiwuwar haɗuwar inda ya ko wannan wannan kaɗai ya isa shi ne mujarradar mu'asara zamanin ku ɗaya kaɗai ya isa sannan wata matsala wadda mun taɓa bayani a kanta amma bari mu maimaita ta wala Allah za ta fa'idan tara shin wai shi Bukhari ko Muslim su ne suka ce malamai ga sharuɗan mu kaza da kaza da kaza kamar yanzu ka zo kana rubuta bahasi ko bahasi na lisans ko doktora ko bahasi na master ai farkon bahasinka za ka ga tsarinka a bahasin zan yi magana ne kan kaza a cikin babi kaza ko da fasali kaza ko mabahasi kaza a nan zan tattauna kaza ga kaza in kana da wani habaici da yare da kake aiki da shi kace in nace kaza kaza nake nufi in nace kaza kaza nake nufi shin bukhari da muslim sun zauna suka rubuta cewa in mun ce kaza to kaza muke nufi da shi ko kaza da kaza su ne sharuɗan mu abinda zaka samu irin su ibn Tahir al-Maqdisi ibn Tahir al-Maqdisi yana da wani littafi mai suna shurutul a'imma sharuɗan malaman nan guda shidda Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah ya rubuta littafi wanda yake bayanin salon su da ka'idodin su cikin littafan su sai yake cewa da Bukhari da Muslim waɗannan malaman ba su bayyana ma kowa cewa ga sharuɗan su ba amma malamai sun fahimci sharuɗan ne bayan sun yi karanta littattafansu sai su ce nan ya yi kaza gaba ma ya maimaita shi can ma ya yi kaza can ma ya yi kaza to ya aka haɗa wannan sai su ce mun fahimci cewa kaza sharaɗi ne a wajen bukari kaza kuma sharaɗi ne a wajen musulmi amma malamai suka ce ban da wannan matsalar da muke magana a kanta ta mu'asara don wannan an samu maganganunsu a kai cewa muslim a farkon littafin shi raddi ma ya ta yi wanda suke ganin cewa dole ko an samu mu'asara ko an samu abin nan dole sai an samu sabatus sama ya ta yi musu raddi ba an fahimta to wannan maganar tana da fa'ida sosai saboda ka fahimci ba kowane sharuɗa ne ba na malamai da ake cewa kaza sharuɗin malam wane ne ba kowane sharuɗi ba ne zama to shi ne gai da bakin shi kamar yadda al-iraqi ya yi wannan bayani sosai a cikin shari'a alfiya ta iraqi fathul mughith kuma ya nakarto shi daga imamun nau ya ce da waɗansu malamai sun gai cewa bukari da musulmi ɗin nan ba su gai sharuɗansu ba mushe ko ya isa ha? bukwana nan bukwana nan saboda kan matsalolin su shige a cikin juna ko wannan littafi da na ishara gare shi shurutul a'imma na ibn fahir akwai ɗayan kuma na wannan alhazini shi ma sunan shurutul a'imma al-khamsa shi bai magana kan ibn majah ba amma wanda ya magana kan su bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i banda ibn majah shi kuma ibn tahir sai ya magana kan bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn majah wannan ga dalibin ilimin hadisi za su fa'idan za ka fa'idantu da su tunda za su waye ma kai game da waɗannan littafan guda shida an fahimci wannan kiran sai mu kwana a nan insha Allah darasi mai zuwa sai mu tashi wa min huna yanfasilu laka an-niza'u fi tarjih sahih al-bukhari ala muslimi wallahu a'lam